أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa yau muna ashirin da hudu ga watan hudu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a satin da ya gabata mun kai ƙarshen suratul araf sannan mun fara bayanai a farkon suratul anfal sai lokaci ya muna halinsa to a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta farko a cikin suratul anfal sannan mu yi ƙoƙari mu ga mun ƙarasar da bayanan da muka ɗauko sannan mu shiga cikin karatu gadan-gadan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba ɗaya. على رما الله يتي يسألونك عن الأنفال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال
Na'am, kafin mu shiga cikin tafsiri akwai mas'ala biyu da ya kamata mu yi bayani a kansu. Mas'ala ta farko shine kuskuren da aka yi wajen karanta wata aya a cikin suratul Nisa cikin tafsirin da ya gabata. Muka ce fa ammal ladina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Sai muka ce wa yazidahum wannan fathakin kuskure na wanda duk ya jiya sai ya gane abin da ake ciki ina fata an fice ni domin ma'tufi na alkan marfu'i sai zama to marfu'i amma wato wanda zai zama to li yajziya wa yajziyahum to wannan sai zama to ma'tufi na akan lamu ta'lil wanda ta gabata wannan shine yake da fatha ba a wasa da karanta alqur'ani mun fahimci wannan da kyau ko mas'ala ta biyu shine wato zamu fara a cikin suratul anfal akwai wani ilimi mai muhimmanci wanda shi ma bamu taba tabo shi ba bayan mun kawo ad-dirasa al-mawdu'iyya to wannan shi ma a yanzu za mu fara da shi ana kiransa ilmul munasabat ina fata an fahimce ni malam yace suratul anfal suratul anfal madaniya madaniya ce to abinda ake kira ilmul munasabat ilmi ne wanda yake kula da alaka tsakanin aya da aya sannan kuma akwai ilmul munasabat tsakanin sura da sura sannan akwai ilmul munasabat tsakanin maudu'i da maudu'i yana da aji-aji kusan goma sha uku. To don haka yanzu wanda nake so in yi magana a kansa shi ne tsakanin sura da sura. An gane ko tun da muna cikin suratul amfani surori sun gabata, ba mu bayanin alaƙa tsakankanin su ba, kenan daga wannan za mu tashi har zuwa ƙarshen alkur'ani in ban manta ba insha Allah in mun duk wace sura za mu yi bayani. Abu na farko akwai wani daga cikin manya-manyan malamai ana kiransa na tafsiri wato Muhammad Tahir ibn Ashur an gane ko shi yayi inkarin munasaba tsakanin sura da sura yake cewa shi bai yadda da shi ba dalili saboda kowace sura tana da mawdu'in da take magana a kansa kenan an ce akwai munasaba tsakanin su shi yana ganin kamar abin nan amma ya yadda da munasaba tsakanin aya da aya wanda kuma yayi amfani da shi cikin tafsirin sa kwarai dan a duniyar musulmi ban san tafsirin da ya kula da munasaba tsakanin aya da aya ba irin tafsirin sa domin yayi amfani da kokolwarsa da abin da kuma magabata suka faɗa mun fahimci wannan da kyau ko amma sai mu ce shi alqur'anin nan jera surorin shi da izinin Allah akai haka ko ba haka ba shi kuma Allah hakimun na baya yin abu ba tare da hikima ba shi yasa sai a ce to almunasaba baina suwar bayyuwa Allah a ce ya bar alqur'anin sa a hargitsi mun fahimci wannan da kyau ko to sai mu dauki almunasaba ta farko wato akwai littafi da Imam Suyuti a cikin wannan tanasuqud durar fi tanasubis suwar na farko sura ta farko a cikin alqur'ani ita ce wace sura suratul fatiha to sai malamai suka ce ita suratul fatiha ma'ana alaka tsakanin sura da sura duk tun daga sura ta farko ta alqur'ani har ƙarshen alqur'ani ko wace sura tana da alaka ta fayyace wani bayani da ya gabata cikin alkur'ani ko cikin surar da za ta zo bayan ta ko ko surar da surorin da suka gabace ta ba sani ko mun fahimta ba alaka ta al-ijmal wa tafsir suratul fatiha ta zo da tauhidi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidi na uluhiyya da rububiyya da asma' wa sifat ko ba su bane alhamdulillah allah tauhidul uluhiyya rabbil alamin tauhidi tauhidur rububiyya arrahmanir rahim da maliki yawmiddin tauhidul asma' wa sifat dukkan alqur'ani ya zo ne don bayanin ni don bayanin tauhidi ita ko suratul baqara domin ana kiran fatiha ummul kitab menene alakar ta da ita da suratul fatiha sai aka ce to Allah da yazo yayi bayanin tauhidi a cikin suratul Fatiha yayi bayanin mutane nagari da wadanda ba nagari ba siratal ladina an'amta alaihim sune mutane nagari ghairil maghdubi alaihim waladdallin sune batatu da kuma wadanda Allah ya hushi da su masu ilimin da ba sa aiki da ilimin su to suratul baqara ta zo sai ta fassala abin da yazo allazina an'amta alaihim sai yi bayanin su da sifofin su ko ba haka ba sannan kuma sai yi bayanin waɗanda Allah ya wuce da su ahlul kitab da addalin su ne batatu nasaru da kuma wanda ya kama hanya irin tasu ta mushrikai mun fahimci wannan sai kuma to yanzu munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura suratul baqara ta fara da zancen imani da alqur'ani kuma ta ƙare da shi ذلك الكتاب لا ريب فيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه سناء الذين يؤمنون بالغيب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سي سورة تقبى وتؤتي سورة آل إمران إتى سورة آل إمران سنة تفسير أبن يدوء في سورة البقرة أنت ذلك الكتاب لا ريب فيه أنت وأنت نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كما هكذا an ce cikin bakara kutiba alaikumul qital an yi zancen yaki an zo an fassala yaki da aka yi a cikin suratu wato ali imran wasu yakukuka da aka yi sannan an ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha sannan an ci gaba da cewa qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man yasha man tasha an yi zancen riba a cikin suratul baqara an zo an wato ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba da sauran ayoyi kuma an zo an ƙara yin bayani akan riba a cikin suratu wato Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa to farkon wato suratul Ali Imran an yi magana ne akan at-taura da injila da ahlul kitab ko ba haka ba a ƙarshen ta kuma an yi magana da shi ya ayyuhal ladina wato wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yasruna bi ayati llahi thamanan qalila wato har zuwa ƙarshen aya sai mu je zuwa gaba sai aka zo a cikin suratul nisa suratul nisa tana fassala mawdu'an da sun ka zo ne wato abin nan a gabaninta misali iyyaka na'budu ko ba shi ne zuwa cikin fatiha ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ko ba haka ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ahkamukin da ta zo na ibada su ne akai bayani cikin suratul baqar an ce wa qulna ya adamu sukun anta wa zawjukal janna cikin suratul nisa an buɗe da zancen mata da haƙoƙin wato abin nan mazajin su ina fata an fahimce ni sannan an yi zancen aure a cikin suratul baqara wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala tankihul mushrikina hatta yu'minu a cikin suratul nisa sai aka zo aka fassala bayani na aure a cikin suratu wato an-nisa ina fata mun fahimci wannan suratul nisa suratul nisa ta zo farkonta da bayanin gado ta zo farkonta akan bayanin gado ko ba haka ba a ƙarshen ta kuma an liƙi da zancen gado يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ذنتم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وآتوا اليتامى أموالهم a ƙarshen sura sai an ka zo ya staftu naka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka kaga an yi bayani da farko da ƙarshe kuma da munasaba suratu ali imran ta ƙare da zancen haƙuri ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun suratul nisa'i ta zo da hukumce hukumce waɗannan hukumce hukumcen da ke cikin suratul nisa'i idan babu haƙuri za a iya zartar da su to wannan shine munasaba tsakanin ta da ita malamai sun ka faɗi wallahi ba ni nace ba ba dan kawai ne waiwayo ne to sannan suratul ma'ida da ita da wato suratul nisa suratul ma'ida alaƙarsa da surorin da suka gabata a cikin suratul bakar a yin yanka wa ma uhilla li ghairillahi bihi ko ba haka ba ko wa ma uhilla bihi li ghairillah sai aka zo kuma aka yi bayanin waɗannan ababin hurrimat alaykumul maytatu wad-damu har zuwa ƙarshe an yi zancen kisa ya ayyuhalladhina amanu wato abin nan aka ce kutiba alaykumul qisasu fil qatla sannan an ka ce walakum fil qisasi hayatun sai aka zo kuma da zancen abin da ya gabata tafsiri wa katabna alaihim fiha a cikin ma'ida annan nafsa bin nafsi har zuwa karshen aya an yi zancen wato wa id qulna dkhulu hadhihi alqarya ku shiga alqarya sai aka zo aka fassala shi ya wa id qala musa liqaumihi ya qaumi fkuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaumi dkhulu al-ardh al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin kaga kina wannan shi sannan karshen nisa'i an ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah ya muku bayani dan kar ku bata sai aka zo aka ci gaba da bayanin ababen da suke nuna cewa ana son a shari'a an kai tafsirin su a cikin wato suratul maida har zuwa karshe na alqur'ani suratul maida ta fara da Allah yana yin hukuncin abin da ya ga dama inna Allah yahkumu ma yurid a karshen ta sai ya liƙe cewa shi ya mallaki komai lillahi ma fi samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir tunda shi yake da abin da ke cikin sammai da kasai kuma shi yake kuntar da abin da ya gada ba wannan shi ne munasaba tsakanin farkon surar da wato karshen ta sai abu na gaba sai suratu wato al-an'am suratul ma'ida ta ƙare da zancen Allah shi ya mallaki komai da komai to sai suratul an'am ta zo da zancen godiya da tauhidi ina fata an fahimci to su ko godiya domin an faɗi ƙarshen suratul abin nan al-ma'ida Allah zai hukunci tsakankanin bayi ko ba haka ba qala Allah hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum ko ba haka ba zancen hukunci aka yi a cikin ƙarshen suratul ma'ida to a farkon an'am sai aka yi zancen godiya ga Allah haka ne kuma Allah yake hada su a cikin alqur'ani a wani lokaci wa tara al-mala'ikata hafina min hawli al-'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin shine munasaba din suratul an'am farkon ta ta fara da zancen tauhidi karshen ta ta kare da zancen tauhidi ina fata an fahimci ni alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun zancen tauhidi sannan an kace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikeen قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زنتن توحيدي أكا قاري دشي دشي أكا بودي إذا مكا زو سورة الأعراف فرقون تدك أرشنتا فرقون أعراف أنبو إذا زنتن القرآن الإسلاميم صاد سيأكا كتاب أنزل إليك زنتن القرآن أكرشنتا كمتي أكا قاري زنتن القرآن وإذا قرئ القرآن fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ko ba haka ba ina fata an fince ni ita ko suratu wato abin nan al-an'am ta yi zancen tauhidi karan kansa da yaƙar mushrikan larabawa ita ko suratul a'raf ta zo da tarihin tauhidi akan yadda al'ummomin da suka gabashi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka yaki da tauhidi kina sai da manto wannan ta saka tauhidi a wannan fage ita ko wannan ta saka tauhidi akan wannan fage ban sani ba ko mun fahimta to sai mu zo a cikin suratu wato al-anfal ita ce muke akan ta ko to yanzu mu zo iyaka wa inda muke suratul anfal ta bude da zancen yaki da ganima da imani gashi nan yas'alunaka anil anfal innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum ko ba haka ba a karshen ta kuma ta dace ta kare zancen yaki da ribabbin yaki ya ayyuhan nabiyyu qul liman aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan har zuwa karshen ayoyi duka sun yi bayani sannan kuma wallazina amanu wa hajaru kaza kaza kaza haka zancen imanin ta buɗe shi da yaki kuma da shi ta liki wannan shine al-munasaba baina wato farkon sura da karshen sura sai mas'ala ta karshe wato akan wannan shine cewa to menene munasaba tsakanin a'raf karshen a'raf da bidayatul anfal ko ba haka ba ilmin muka ne masu muhimmanci sai malamai suka ce ƙarshen suratul a'raf an yi zancen yadda za a yaƙar shaiɗanin mutum da shaiɗanin aljanu khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim ko ba haka ba to tunda an faɗe da za a mu'amala da shaiɗanin mutum da shaiɗanin aljani to suratul anfal sai ta zo ta faɗi wasu yaƙuƙƙuka da aka yi da shaiɗanin mutum da shaiɗanin aljani an yaƙin badar ko ba shine suratul anfal take bayani ba to kaga shaiɗanin mutum kenan kuma cikin wannan yaƙin akwai shaiɗanin aljani a cikin wanda ba a gani don shaiɗan ya zo wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب mun fahimci wannan to kaga ilimi ne mai muhimmanci dan haka littattafan da ɗalibin ilimi ya kamata ya duba na farko in tsakankanin sura da sura ne kadiba tanasuqud durar fi tanasubi suwar na imam as-suyuti kadiba kuma at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama farkon kowace sura suna kawuwar waɗannan danka abin nan in kuma abin da ya shafi tsakanin aya da aya ne kadiba cikin at-tahrir wa tanwir ibn ashur zaka ga munasaba tsakanin aya da aya galibi yana kawo shi duk da yake imam al-buqai ya kawo shi amma na imam al-buqai sai ka iske akwai galibi akwai rashin samun dacewa a cikin wannan mun yi bayanin kuma abin da ya shafi kidan ayoyi zan ba da littafi guda biyu akwai azdul ay na sheikh abdul fattah alƙaudi na ƙasar misra wanda yana da alaƙa ne da yadda ake lissafa ayoyin alƙur'ani a tatbikance sannan kuma akwai abdul ayi na kursi malika abdallah sanadin waɗannan abdul ayi yadda ake lissafa ayoyi sai ka haɗa waɗannan guda biyu mun fahimci wannan don haka in Allah ya ba mu iko don muka zo wata sura yanzu tunda mun ɗauko tun daga fatiha zuwa nan in ba a manta ba insha Allah ta'ala za a yi in kuma ba a samu dama ba an manta ko ba haka ba to akwai littattafai mun faɗa in ba rayuwa ba ta kai ƙarshe ba mun je faɗa muku littattafai don mu ba wani ƙarshe ilimi ba mu ma ɗebowa ne muke yi ga malamai mun fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to kaje inda karatu yake na'am Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai yas'alunaka anil anfal suna tambayarka akan al'amfal jam'i ne na wato abin nan na annafal shi ne wato abin da ake basu kan ganima malamai sun ka ce yas'alunaka shi wawun innan fa'idi ta tana nuna waɗanda suka aikata ta nuna jam'i sun ka ce fa'ilun tun da an ce fa'il yas'alu alwawu amma ya udu ala ma'lumin wa hum man hadara badran da an ka ce yas'alunaka suna tambayarka su su wane ne suke tambaya imamu suyuti yayi babu duk inda anka kawo wani abu sai ka ji ce asma'ul ladina lam yuzkaru azrun yuzkar asma'uhum sune da wane da wane kan bayani kan kaza to na ba ana zancen kowa da kowa ba ana zancen sahabban da suka je yakin badar shine an kace ya'udu ila wato man hum man hadara badran ina fata an fahimce ni yas'alunaka suna tambayarka anil anfali akan abin da ya shafi ganima kalima ta yas'alunaka tana bada fatawa daga nan aka samo as-su'al ayi tambaya to yin tambaya a tarihin musulunci abu ne wanda ke na bukatar bincike ba dan kaɗan ba in kana so sai ka ɗauki alƙur'ani kaga tambayoyin da aka yi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam da amsar da aka bayar tambayoyi na musulmi na neman ilimi da tambayoyi na kafirai na izgili da ta'annuki ko ba haka ba yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun ko kathirun wa manafi'u lin-nas qira'atu hamza da kisa'i kathirun ko ba haka ba sannan kuma wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid ko ba haka nan bane sai ka tattaro tambayoyin da akwai cikin alqur'ani kenan fatawa wato alqur'aniyya nabiyu sai ka dibi tambayoyin da an kai an kai na injili wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin tambayoyin da injili sai ka tambi tambayoyin da an kai a cikin alqur'ani mawdu'i in kaga da baka dauki wata sura ko wani juz'i kai bincike akan shi na biyu sai fatawoyin da aka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين هنا للتافي كان ونن فتاوى إمام المفتين فتاوى شغبان ما سبحانه فتاوى شينيوا النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatawoyin da aka yi masa bincike ne mai yawa don ka san irin waɗannan abubuwa daga ciki kuma wato sai fatawoyin da suka shahi na sahabbai littattafan da za a yi fatawa sahaba ko fatawa na wani sahabi daga cikin sahabbai daga nan sai fatawoyi na wani wato na kowane mazhaba zaka iske a kowane tarihin kowace mazhaba kowane karni zaka iske akwai fatawoyin wannan mazhaba zaka iske an yi littattafai akan su ko kuma fatawoyin wani malami na wata mazhaba ko kuma fatawoyin wani malami misali shekul islam akwai fatawa na shekul islam ibn taymiya za ta kai kusan mujalladi 40 a wata tiba'a ko ba haka nan bane ko kuma wani malami daga cikin malamai waɗanda suka rayu a wannan lokaci fatawa sheikh bin baz fatawa na sheikh ibn usaymin ga sunan dai ko ba haka ba ko kuma fatawa ta wani majma na fiqh dan kai bincike kansu muna da majma al-fiqh al-islami al-alami na jidda akwai majma al-fiqh na rabitatul alamul islami a makka akwai fatawar lajinar da'ima akwai majma na fiqh na kowace ƙasa kana iya kai bincike akan su fatawoyinsu da kuma irin yadda za a tsatsara su almuhimmu dai ilimi ne wanda yake mai fa'i ba yadda ɗalibai suke ɗaukar shi ba sai dai a yi hattara ita fatawa tana da alaƙa ne da wanda ya tambaya da halinsa da lokacinsa shi yasa idan an ka karanta wani malami ya bada fatawa a wani zamani ba shi ke nuna zaka iya bada ta a wannan zamanin ba sai ka kalli halin da ake ciki da asbabu da komai mun fahimci wannan da kyau wallahu ta'ala a'lam yas'alunaka suna tambayarka wannan ya nuna adadin yin waɗanda suka yi tambaya tunda an kawo shi fi'ili mudari ba a ce sa'aluka ba ko ko yas'alunaka ya nuna suna yawan kai da kawo tambaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil anfal game da abin da ya shafi al anfal sune wato ganima an gane ko abin da ake kira al anfal da larabci shine nafal wahiyar ziyadatu ala shay'i wato abin nan shine ƙari akan wani abu wanda yake alwaji abin da ya zama wajibi sai a ƙara wani abu saman shi to shi ake kira nafal daga nan an ka samu nafila ƙari an gane ko daɗi sallah ta farilla sai an kai mata nafila amma ba shi kaɗai na ba a larabce ba tana nufin nafila ba kawai sai sallah a salatun nafila amma duk abin da yake ƙari a larabci suna ne nafila an gane ko wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila kaga ai mutum ba sallah bane ko to Allah ya kyauta to dan haka dai malamai sun yi magana akan abubuwa guda biyar wato maganganu guda biyar anan mi ake nufi da al-anfal wadansu daga cikin malamai sun kace ma shadda 'anil kafirina ila al-mu'minina abin da ya fito daga kafirai ya zo zuwa ga muminai ya kubcike musu kenan ko ya zo ba tare da sanin su ba an gane ko sai musulmi suka ɗauke shi kamar misalin abin da ya shafi ba'ir raƙumi ya yo gudu ya zo wajen musulmi wal faras da kuma doki ko ba haka ba shi na sun kace to kamar waɗannan abubuwa ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke tambaya ba tare da an yaki ba abin kafirai ya kubcice wannan sai ya koma kamar inda Allah kamar ya koma matsayin fai'i kenan ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wal rasul wadansu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da al-anfal shine al-khums khums shine yan an yaki za a raba kashi hudu gawa ga mayaka kashi ɗaya kuma na Allah ne da manzonsa shi suke tambaya wadansu daga cikin malamai suka ce a'a khumsul khums ne ake zance khumsul khumsi shine in an kasa dukiya ta yaki kashi biyar to gudan da ya saura shi ma za a karsa shi kashi biyar to shi suke tambayar ɗaya daga cikin ɗin ya za a yi da shi an gane ko domin ya ce wa alamu anna ma zalimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil to wannan khumsin da ake kasawa biyar bayan an kasa wancan dukiya biyar shine wadansu malamai suka ce ake nufi wadansu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi al ghanimatu kulluha dukkan ganima ne ake tambaya wanda shi ne abinda da yawa da yawancin malamai suka fi ganin cewa ya fi dacewa na yaƙin badar ne aka yi kenan ba a san hukuncin ganima ba ana son a san hukuncinta mun fahimci wannan da kyau ko shi ne abinda malamai suka wato rinjaye suwa sai ya zamanto aya ta wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin wa ibn sabil tana da matsayi guda biyu ko ya zamanto ta shahe hukuncin wannan aya ko ya zama tuwa ta zo ta fassala ta yi bayanin daki-daki yadda za a rabawa. Can farko an ce lillahi war rasul an bar shi jumlace daga baya sai aka fassala shi ko ko lillahi war rasul da an bar shi ga hannun manzo daga baya kuma sai aka zo aka rarraba shi mun fahimci wannan kun san sha'ani na dukiya shine sha'ani mafi hatsari a rayuwa yana daga cikin abubuwa masu hatsari a duniya abubuwan da ke sawa tashin hankali da yawa abubuwa ne guda uku kuma su ne tarkon da ake kama dan adam shi ne ake kira almimatu salasa mimun guda uku na farko almansib matsayi da kaji duniya rikici na tashi wani na son wani shi mutu to wani bincika yalla wani matsayi a akwai ko matsayi na gargajiya ko matsayi na gwamnati ko matsayi ma na addini na biyu almalu kuɗi ko ba haka ba da kajin rikici ya tashi zancen kuɗi yanzu kana ganewa in ka bincika shi yasa abin da ya shafi kuɗi Allah bai bari ba ya bar shi da hannun wani sai ya fassala bayani kaga nan zancen ganima kuɗi na kuma kuɗi ba Allah ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin wa ibn sabil zancen zakka kuɗi ne kuma kuɗi ba sai Allah ya bayanin ta innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah takkuci annabi na yi saboda game da kuɗi mutane ko annabi suna zagi ina fata amincin zancen gado kuɗi ne ko ba kuɗi ba sai Allah ya zama gado da kansa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadd al-unsayayn har zuwa karshe ce faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima nan zancen amfal ce ce qulil anfalu lillahi war rasuli sai ya fara da sunan Allah dan ya nuna ma Allah na yayi umurni saboda zancen kuɗi tashin hankali na mimun ta uku almar'a mace mai kyau to da kaji bila'in duniya ya tashi bincika sai uku din da ba a rasa guda ba ni ni kuɗi ba malamai da su kuɗi Allah ya kyauta to akwai wani malami da ake kira Abu Ubayd yake cewa ganima ta Badr lam tukhammas ma'ana ba araba ta kashi biyar ba domin ayoyin Badr wato ma'ana waɗanda ayat alunaka anil anfal busu sabka ba sai bayan an yi rabon ganima ta Badr wannan magana malamai suka ce ba gaskiya bace domin a cikin sahih Muslim hadisi ya tabbata na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa kana li sharifun min nasibi na samu sharif sharif yana nufin takobi takobi da shi da zaki suna daga cikin abubuwa masu sunaye da yawa a cikin larabci ina fata an fahimci wasu suka ce da yawan su sifofi ne amma kaɗan ne a sunaye wasu suka ce a duka sunaye na sai ka iska wato takobi na da suna kusan ɗari ko suka ce ko dubu a cikin yaren larabci to kana li sharifun min nasibi min al-maghnam na samu takobi shine sharifun min al-maghnam daga ganima yawm badr ranar badar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a tsani sharifan min al-khumsi ya bani takobi daga khumsi ma'ana wancan in an kasa kashi hudu an raba ma masu ganima sai a ɗauki kashi cikin wato wancan kumci da ya saura tunda an bar shi ga hannun manzo ya rarraba shi sai ya ba da nafila cikin nafila da ya ba ni a atani sharifin min al-khumusi yawma idin a wannan rana kina kaga magana wannan malami kuskure ta ina fata kun ci to amma dan yayi kuskure ba shi kin ba babban malami bane shi ilimi ko ana yin kuskure amma ya danganta ya zamu gyara kuskuren ina fata kun ci sannan kuma za a binciki mutum da gangan yake yi domin akwai waɗanda suke yin abu da gangan sai an gane shi kuma idan mutum yayi kuskure yayi kuskure babu wata matsala shi ba ma'asumi bane amma kuma ya zamanto gyaran da za a yi gyara ne na Allah da annabi Allah ya kyauta to yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka akan hukuncin ganima qulil anfalu lillahi kace al'amarin ganima lillahi yana wajen Allah ba wai don Allah yana da bukatar dukiya ba a'a shi zai bayanin abinda ake za yadda za a rarraba ta Allah bai bukatar dukiya ga kowa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والرسول da manzo an ce zuwa ga manzo saboda shi ne Allah zai ma wahayin yadda za a gabatar da shi fattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala mun kawo ayoyi a ƙarshen suratul a'raf na kan takawa da kuma fa'idodinta ko ba haka nan bane ina fata an kunci tana da fa'idodi masu yawa in ana son a ci nasara to sai an yi takawa ina fata an kunci in ana son a samu nasara akan makiya sai an yi taqwa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit in kana son Allah ya kare maka zurriyarka bayanka ka ji tsoron Allah subhanahu wataala kai aiki na gari wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida in kana son Allah ya gyara aikinka ka ji tsoron Allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ده سورة آيوي ما سيوا فاتقوا الله ويطروا الله وأصلحوا ذات بينكم وسمع لما يسنك شيء ذات ننقارو تأكي دومين مي دومين أنا إتوا وأصلحوا بينكم ku gyara tsakankaninku amma ana kawo ta littakidi ina fata an fahimce ni wato saboda karfafa ma'ana in ji malamai kalima ta zatu malamai sun yi sabani akan ta waɗansu daga cikin malamai suke cewa shi wannan kalima ta zatu an gane ko akwai zu da larabci bi ma'ana ma'abuci zu malin ma'abucin dukiya zatu malin wa jamal mace ma'abuciyar dukiya to kenan sai ya zama to nan za ta mu'annas ne na zu a wajen waɗansu malamai ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a kenan sai ya zama to asalin za su kin nan asalin wannan alif wawun ne waɗansu daga cikin malamai suka ce zu wato nan za ta bainikum asalin shi daga azzatu ne zatin mutum ra'aitu zata huna ga zatin shi kenan sai ya zama to asli ne asliya an gane ko ma'ana dai wa aslihu ku gyara za ta bainikum tsakankaninku maudu'i ne shi ma na alqur'ani da ayoyi da hadisi sun yi bayanin sulhu tsakanin musulmi was-sulhu khayr yin sulhu shehimi shehi alkhairi wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس sai ka tattaro ayoyin da suka yi zancen sulhu tsakanin mutum ɗaya da mutum ɗaya ko ba haka ba wato wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma a sulhu tsakanin al'umma da al'umma sulhu tsakanin wata jama'a da wata jama'a ayoyin da suke bayanin sulhu da kuma ayoyin da suke bayani da kuma nasoshin da suke bayani kuma da hadisai na batawa tsakankanin mutane wancan wani alkhairi zaka samu duniya da lahira wannan kuma wani sharri zaka samu duniya da lahira mun fahimce ni Allah ya kyauta Allah ce wa ati'u Allah ku yi ma Allah ta'a wa rasulahu da manzonsa na ya an ce ai ma Allah da'a me yasa ba a ce kuma an ka kawo wa ati'ur rasul ba wani lokaci sai a ce ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo da'a saboda min saboda kowanne wa ulil amri minkum amma su ba cewa atiu ulil amri ba saboda yi ma Allah da'a da manzo da'a mutlaqan ne amma ulil amri sai ya zama to karkashin bai saba ma abinda nasu yazo da shi ba ina fata an fahimce ni kuma ba shi kin sai an yi fito na fito da su ba amma ba za a yadda ba da abinda suka kawo da saba ba nasu dan da'a Allah da saman dosa na saman tasu mun fahimci wannan ko to amma nan sai an ka shafi an ka sai atiu wa atiu Allah wa rasuluhu ku yi ma Allah da'a da manzo domin wanda ya manzo da'a waye ma da'a man yuti'ir rasul faqad ata Allah ya za a yi ba Allah da'a shine abi alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wadda ta inganta ya za a yi ma manzo da'a abi alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wadda ta inganta Allah ce wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin har in kun kasance mu'minai nan malamai suna da wato sabani akan ta wagga in wadansu malamai suka ce bi ma'ana iz ina fata an fahimce ni ai da ma'ana iz kuntum mu'mini dan kun kasance mu'minai domin lokacin da suka je yakin badar ba kafirai bane suke to yayin yasa za a ce musu in kuntum mu'mini da har in kun kasance mu'minai waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan tana matsayin in littahyiji tahyij da ha babba da ya'un da ya'un da jimun da ta'un can farko shine don a motsar da kai ba dai ka ce kai imani ba to muna son in kana da cikakken imani kai biyayya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuma shine cikin yana da yawa a cikin alkur'ani za ku gani shi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin za ku gani cikin ayoyi da dama mun fahimci wannan ko to sai Allah ya ce innamal mu'minun
innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum إيمانا زادتهم إيمانا
haƙiƙa muminai allazina idza dhukira Allah sune waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu za su firgita wa idza tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatkum imanan za ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah ne kadai suke dogara innama tana nufin alhasru sha makanci abu innama Allahu ilahun wahid malaman da suka ce sani zai cewa Allah shi guda ne to wannan innamal mu'minuna shin tana nuna bakin waɗanda adda waɗannan sifofin ne su kaɗai muminai sai zama to hasr ne haƙiƙi ko ko innama sha'a tana son ta yi hasrkin muminai masu cikakken imani sai zama to ana iya samun waɗansu sifofi waɗanda su waɗansu muminan suna da su amma nan ba su cikakken imani ake zance mun fahimci wannan da ke ko to wannan malaman har da alqur'ani sun kace in ka ji innamal mu'minuna cikin qur'ani guda hudu na in ka ji na biyar to ba cikin qur'ani bane ya hita waje na farko ga sanan innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun a cikin suratul anfal na biyu cikin suratu karshen suratul nur innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'dinu ko ba haka ba na uku cikin suratul hujurat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun na hudu kuma a cikin suratul hujurat innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون من لما يسمك فتوى كما قال سنك تشيبوا لهم تو أما إما كي يرد مغانا السبا تو سيكا كاو نبيا سيمو جيبا إسكن قرآن يكي كوكو مباشر قرآن تو إنما المؤمنون حقيقة مؤمنين ما ستكتين إيماني الذين إذا ذكر الله سوني وأن إذا أكا أنبتي الله وجلت قلوبهم za a ce wajala ko ba haka ba wajila yaujalu فإلى يفعل قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم amma sun kace an samu wata wani yare daga cikin yaren larabawa an gane ko wajala yajilu amma wannan sun kace lugha ce shazza kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-samin al-halabi shi kawo wannan magana lughayya ma yace mata wato ya karman lugha المهم دي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سوما سو إيماني سوني وأن إذا أنك أنبتي الله زكاة سوزاسو فرجتا تو أنن أنك إذا أنبتي الله زكاة متاني زكاة ما سو إيماني زاسو فرجتا كما هكذا بني أه to kuma wani wuri sai Allah ce in an ambace shi nutsuwa suke samu alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub to kaka kuma duk magana Allah ce kaga fa aiki fa yana da yawa wallahi a tashi tsaye da bincike yan uwa shine malamai suka ce da an ka ce wajilat qulubuhum suna cikin tsoro in sun tuna azabar Allah in sun tuna cewa abubuwan da suka yi ba su da tabbacin Allah ya karba duk abubuwan da muke yi muna da tabbacin Allah ya karba wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna jin tsoro ba a saboda za ta kare ba ina ba ta amince ni to da haka da an ambace azabar wuta an ka faɗi azabar ta da kaza da kaza da kaza wajilat qulubuhum hankulan su za su tashi amma idan an ka faɗi ni'ima ta aljanna da gafara Allah da fa'inta sai kuma su samu nutsuwa to shi ne abin da ake so a ci mun fahimci da kyau ko dan ka wani ya taso ma da irin wannan mas'ala wannan mafhumukin shi waɗanda ba su da imani su ko idan an ambaci Allah to su kan ba tsoro suke shiga cikin shi ba a'a za su shiga cikin wato abin nan ma'ana dariya wani lokaci idan an ambaci ayoyin Allah sai kace suna dariya ko ba haka nan bane da an karanta ayoyi wani lokaci za su yi izgili wani lokaci za su yi dariya ina fata an fahimce ni wani lokaci kuma za su mai da martani su faɗi magana wadda ba ta dace ba wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badil ko ba haka bane wani lokaci dan su zai baci ko ba haka ba wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatuna wa idza qila lahu ittaqillaha akhazathu al'izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad المهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون سيكا أوكا أنت مؤمن نجا حالين سي أنكر أنت أيها الله سوما كفرجا حالين سو إن أنكر أنت أيها الله نفت أنتم سنين المهم دي da sauran sufofi da suka zo a cikin wato alqur'ani idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada Allah subhanahu wataala ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka kara musu idan aka karanta musu ayoyi kalima ta attilawa sai kai hankali tana iya daukan ma'ana fiye da daya tala wani lokaci tana nufin ya karanta tala wani lokaci tana nufin ya aikata a aikace alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ma'ana suna aiki da shi in ji waɗansu malamai ba wai karanta waɗai ba sannan kuma tala tana nufin ya zo baya shi yasa cikin suratul bayyina Allah yace lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min Allah sai anka ce yatlu suhufan mutahhara to anka ce annabi yana karantawa takardu shi kuma an ce bai san karatu ba huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi to kuma an ce yatlu suhufan shi yasa wasu malamai suka ce yatlu suhufan ma'ana ya zo bayan littafan da suka gabata wallazi auhayna ilayka min al-kitabi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan yatlu ana nufin yana karantawa ba wai yana karanta abin da ke cikin su ba abin da yake karantawa ya dace da abin da ke cikin waɗannan littafan ina fata an fahimce ni kenan koda ya karanta takardun bai san abin da ke ciki ba Allah ya bashi ilimin karatu ne bai bashi ilimin sanin rubutu ba mun fahimci wannan da ke ko wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan za ta ƙara musu imani zadatuhum imanan za ta ƙara musu imani imam suyuti a cikin littafinsa al-iklil fi istinbat at-tanzil ya kawo matsala guda biyu a ƙarshen wannan aya yace anan na farko an ce ayoyi za su ƙara musu imani a cikin ilimin balaga da kuma ilimin usulul fiqh malamai suna kiran wani abu almajazul aqli almajazul aqli shine kamar a ce an danganta abu zuwa ga wani abu amma kuma ba shi ya aikatar da shi ba da an kace ayoyin sun ƙara musu imani ba wai ayoyin ne suka ƙara musu imani ba da izinin Allah ne aya take ƙara imani Allah shine ƙara musu imani mun fahimci wannan da kyau ko wannan zaka iske ana kawo shi yanzu misali za ku ji an ce na gina gidana ko ba haka nan bane idan mutum yace ya gina gidan shi ai ba shi ne dauki birgi je gina shi ba ko ba haka nan bane amma ya ba da kuɗi ya ba da izini sai aka aikata shi ne fatan kun fahimce ni to zadatum imanan ta kara musu imani sannan kuma imamu suyuti yake cewa salaf sun tabbatar da cewa imani yana karuwa yana raguwa da wannan aya domin akwai wanda cewa imani baya karuwa baya raguwa ga dalili nan tabbas cewa mi wato imani yana karuwa yana raguwa dan Allah ce zadakum imana kuma ba ita kadai bace huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim shari'a tana karuwa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum imam al-bukhari ma ya kawo wannan mas'ala a cikin wato sahihul bukhari mun fahimci da ke ko sannan tunda an ce imani yana karuwa to yanda kuma shi na ni yana iya raguwa bi dilalati liltizam ina fata an fahimce ni sai ka iske imanin mutum kuma ya ragu wanda ka cewa imani baya raguwa ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni wannan kuma hujjoji ne muka kawo a alqur'anance wa ala rabbihim yatawakkalun na an ya kamata a ce yatawakkaluna ala rabbihim ko ba haka ba suna dogara akan ubangijinsu ko kuma ga ubangijinsu mun fahimci wannan ko to sai an kace a'a ala rabbihim ga Allah kadai taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr amma laisa fi kullil ahwa ma'ana ga Allah kadai ya tawakkalu da suke dogara sannan kuma an ka kawo fi'ili mudari don a nuna maka dogaron su ga Allah yau da gobe jibi da gata me yasa Allah cancanta a dogara gare shi saboda shi Allah shi kadai ne ke da ikon ya taimake ka a kowane lokaci inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan kuma mi yasa Allah shi kaɗai cancanta a dogara gare shi saboda mi saboda Allah ya san komai ba ka shiga cikin wani hali wanda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba inna Allah bi kulli shay'in alim mi yasa Allah shi kaɗai cancanta a dogara gare shi saboda rayayina baya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut duk wanda ka dogara da shi yana mutuwa zai yi kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma duk wanda ka dogara shi in ba Allah bane kana iya shiga cikin wani hali shi kanshi bai iya taimakon kansa balle ya taimake ka duk wanda ka dogara da shi in ba Allah ba kana iska cikin wani hali bai ba sai cikin halin da kake cikin balle ya taimaka maka ina fata an fahimce ni wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah ne suke dogara yau da gobe jibi daga sadan haka shi ma at-tawakkul mawdu'i ne daga cikin a'malul qulub mawdu'i ne na aqida daliban ilimi suna iya su yi bincike wato akan abin da ya shafi tawakkuli ga Allah da kuma wato al-akhdh bil asbab domin bai dace ayi at-tawakkul ba ka zamna ba ka dauki asbabu ba ka ce a'a ka yi tawakkali ga Allah wannan suna ne at-tawakkul wato al wato malamai suke cewa al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah idan misali la yunafi tawakkul ala Allah idan kai riko da sababi ba shi ke nuna baka dogara ga Allah ba ka je makaranta don neman ilimi ka dogara ga Allah ko ba ka nan bane amma ka zama gida ka ce karatu iske ka ga baka dogara baka dogaro ga Allah ba tawakkuli da kai mun fahimci wannan da ke ko to musulmi sai suka riko da asbab galibi sai suka shiga cikin rauni kana nan kana jiran mahadisai ya bayyana wai an ce shi zai cika duniya da adalci hadisan sun zo na mahadi amma kana nan kana jiran mahadi ya bayyana su ko tura suna suna makamman da za su halaka ka ko kai kokari ka nemi ilimi kai makamai ko ko kahin mahadi shi bayyana baturi shi kari da kai ina fata mu ce ni su kuma turawa sai suka dauki cewa dubarar su da ilimin su da kokarin su shi yake ba su sa'a ba Allah yake ba su sa'a ba shi yasa sai ka hada guda biyu al asbabu tanfa idza lam yu'aridha al qada duk sababba suna amfani amma in hukuncin Allah bai sauko ba da hukuncin Allah ya sauko to babu wani sababi wanda yake aiki Allah ya taimake mu Allah mu mutai lokaci na tafiya alladina yuqimuna as-sala alladina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum Allah subhanahu wa ta'ala ce su minnan nan alladina yuqimuna as-sala su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abinda razaqnahum muka arzuta su yunfiquna suna ciyarwa anan wadansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa shi allazina wanga matsayin marfu'i shiki ina fata an fahimce ni domin bi domin an kawo innamal mu'minuna allazina na farko to shi allazina na farko matsayin marfu'i na duk da mabniyun na tunda shi allazina bai dauka kasra da fatha da dhamma ko ba haka ba to allazina na farko matsayin marfu'u yake shi ma allazina wanga na biyu sai zaman to badalin sani badalul marfu marfu wadansu daga cikin malamai su da shi allazina wanga matsayin majruri yake ma'ana an yi takhsisin su a khussu allazina yuqimuna as-salata mun fahimci wannan da kyau ko to allazina yuqimuna as-salah su ne waɗanda suke tsaye da sallah in an ce tsaye da sallah tana da buƙatar da haƙoƙi da dama kiyaye lokutanta da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin lokuta inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya faɗi lokutan sallah kuma a san yadda za a yi sallah ba a jahilce ba a yi ta cikin natsuwa hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin shi yasa malamin shi cikin alqur'ani da da wuya ga inda Allah ya ce a'a wato je a yi sallah ana samu amma galibi yuqimuna salata ana bada labarin su wani lokaci Allah ya ce a yi sallah fa salli li rabbika wanhar amma yuqimuna salata suna tsaida ta amma masu yin sallah kawai haka dai to waɗannan masu yin sallah ce irin wanda suka ga dama ina fata an kunce ni wanda zaka ga yanzu Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da abu mummuna saka kuma musulmi suna afka cikin abubuwan da ba su dace ba ko ba kadan bane ba cikakken sallah suke yi ba irin wanda ya dace wani daga inda ya kabbara ya mace inda ake sai in ya ji liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi kai har mun kama ki iyaka ba irin wannan sallah ce ake nema ba ina fata mun ce sallah ingantatta ita ce abin da ake bukata alladina yuqimuna as-salata fi'li mudari'i suke tsaye da sallah yau da gobe ba suna yin wannan ba sa yin wannan ba Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga kuma abinda muka arzita su suna ciyarwa ina fata an fince ni ita sallah haƙi ne na ubangiji shi ko ciyarwa haƙi ne na bayi galibi ka zaka ga Allah yana kawo muqarana tsakanin sallah da kuma mi da kuma ciyarwa domin waccan haƙi ne na Allah wannan kuma haƙi ne na bayi sallah ta tsarkake maka jikinka an gane ko ta tsarkake maka ruhinka alaƙa ka tsakaninka da Allah dukiya kuma idan kana cire ita sai ta tsarkake ka daga ciwo na rewa domin ita kanta ruwa ciwo ce zaka iske wani in an bashi dukiyar duniya ga ba zai iya bayar da wani abuwa saboda bi saboda ciwon ya riga ya mamaye zuciyarsa kai wani ma saboda tsananin ita hakan shi yana yi ma shi irin suna malam bahaushe ka cewa ko tun tuɓe yi ce na hana wato ganin shi akwai abin da zai faɗo daga cewa jihun shi subhanallah Allah kai mu da mun kyau to wa mimma razaqnahum daga abinda muka arzita su wannan ya nuna ashe arzikin na Allah ne shine yake arzita ka ya baka ba kai ne kake ba kanka arziki ba wannan dukiya ta Allah ce amma ga hannuwan ku yana kallon yadda za ku yi da ita aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi khilafa ce in Allah ga dama kana da rai ya kwace in kuma ka mutu kuma Allah subhanahu wataala ya sata da hannun wani inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un yunfiquna suna ciyarwa mimma daga abinda muka ciyar muka mimma razaqnahum da abinda muka arzikta su an gane ko yunfiquna kenan sace ake bayarwa ba a ce ka bada duka ba ko ba haka nan bane walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al'afu ba a ce ka dauki duka dukiyarka ka bayar ba to amma kuma ya an kai sai Allah ya bi sahabbai cewa su suna bada abin da gare su kuma su bar kwato kansu haka nan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to tsaka sai wasu malamai suka ce idan kana da tushen dukiya kana da tushen dukiya to don ka bada dukiyar ka gaba ɗaya babu matsala mutum ne yana da miliyar guda ko mu ce biliyan guda ga wanda ke jin english sai ɗauki biliyan guda gaba ɗaya ci ya bada shi kyauta sadaka fi sabilillah mun fahimci wannan to amma kuma yana da gidaje da ake masa haya babu matsala domin yana da abin da bai ɗaukar rayuwarsa amma idan ka ɗauki dukiyar ka gaba ɗaya ka bayar kai baka da komai mi za ka yi bara za ka yi to kuma ai musulunci bai da wannan ba kenan sai zama to a'a da suka ba su ina fata mun fice su suna da wani abu wanda sun ka dogara ga shi wanda ba sai sun yi bara ba domin bai dace ni in bayar duka ba ni ma in kuma cikin mabarata mun fice wannan da kyau ko kaka ce alqur'ani ya yabi wadancan kuma ya zo ya ce ga yadda za a ciyarwa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama yunfiqun suna ciyarwa fi'li mudari'in yana nuna ba sun yi dai sai biwa a'a suna ciyarwa a cikin kowane lokaci allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra cikin halin tsanani cikin halin sauki duk ciyarwa suke yi lokacin da suke da mai yawa su bayar da mai yawa lokacin da ba su da halin da su ba da mai yawa su ba da kaɗan su ba ka haƙuri in kuma babu ɗin su gaya ma kalima mai kyau ko ko in babu su nemi wa zai iya taimaka maka sai su faɗa maka ka je wajen wani ko ko su kira shi su iya taimaka maka don ba ka da ba shi ke nuna ba ka iya taimaka mutum ba kana iya in akwai wanda zai iya taimaka mishi sai ka gaya mishi ya taimaka mishi kamar ka taimaka mishi ne ina fata mun fahimci idan babu halin da zaka taimaka mutum kuma ka gaya mishi magana mai kyau in babu ma wanda zai taimaka mishi ba magana ta ƙare ba amma ina yanzu wani na nan yana sai ya shekara 20 yana nan yana jiran ka bukata ɗaya ka jiran ta kawo kai buɗe mahuta an ja aya an fassara ya ce da shi ake kai baka ba sani ba to yana nan yana jiran wata rana wata ɗan bukata ta kawo ka ce a ba kai na kace kaza haram na ba to taimaka mutane ba ba suwa sai duk wanda ka faɗo maka faɗo mutane suna nan sun aje cututtuka cikin rayukansu wani yana nan ya haƙe baban shi ya nemi wani abu ga baban shi baban shi ce a'a to shi ko yana nan jiran sai da baban shi zo ta bukata sai ya raba da yawan mutane suna nan da wannan ruhi na intikami akan wane da wane da wane da wane da wane Allah kai mu mai kyau ba ina magana kan kaina bane ina magana ne kan mutane fa kan wani yace na kar wani ya ce a yalla an ka mishi labarin na samu labarin ya ce sai na zo wajen da aje kaza babu wanda kan wannan labari wallahi dan kawai ni zan kamar haka cikin zuciyar shi to Allah ya kyauta sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ومغفرة ورزق كريم
kafin mu fassara wannan aya saboda lokaci ya matso akwai wani bayani wanda ya kamata mu faɗa na manta ban faɗe shi ba wajen innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wadansu daga cikin malamai suka ce wannan innamal mu'minuna wato tana nan jumla ce mawqi'ut ta'lil kamar tana matsayin illa domin kun ce wato kun yi imani da Allah fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum to tunda kun ce kun yi imani wato ku wato ku ji tsoron Allah ku gyara tsakankanin ku saboda ku mu'mine ne shi yasa an ce innamal mu'minuna wadansu daga cikin malamai suka ce a'a jumla ce istinafiyya ma'ana sabuwar magana ce aka fara bayan an tashi akan wancan ina fata an fahimce ni kamar wani ya tambayi sifofin masu imani ne an gane ko da an ce in kuntum mu'minin har in kun kasance mu'minai sai wani ya tambaya shi menene sifofin masu imani ga da ake zancen su sai an ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah Allah ce to ula'ika waɗancan, in an ka ce ula'ika waɗancan, in an ka ce ula zalika wancan, in an ka ce ula'ikum wancanenku, an gane ko waɗancan naku ce nan waɗancan, in an ka ce wato zalikuma sai zama to guda biyu, zalika ɗaya, zalikunna sai zama to mata jam'i, ko ba haka ba, to an ka ce ula'ika zalikum shine wancanin ku ulaika waɗannan humul mu'minuna haqqan sune mu'minai na gaskiya haqqan shina izantuwa ta'kidi ne na masu imani kenan wato ulaikal mu'minuna imanan haqqan ko kuma an shafi fi'ilinsa ula'ikal mu'minuna uhibbuhu haqqan ni Allah na tabbatar da shi a tabbace waɗansu daga cikin malamai suka ce shi haqqan bai da alaka da ula'ika humul mu'minuna ma'ana waɗancan su ne mu'minnai to haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim tabbas suna da wato darajoji a wajen ubangijin su da gafara ta musamman da arziki wanda yake mai girma na mutunci to amma idan muka zo lahum darajatun hum din nan an kawo na maza an gane ko amma ba maza ɗaya ake nufi ba da nan ana zancen sifofin mummune ne ba ana zancen yakin badar ba maza da mata sun shiga ciki domin imani da wato da sifofin mummune ba su takaita ba akan mi akan maza har da mata suna ciki darajatun darajoji masu girma a duniya da lahira mumini yana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala inna akramakum indallahi atqakum sannan Allah ce hum darajatun indallah mataki mataki ne amma a cikin aljanna wani ya fi wani matsayi amma ba sa hasadar juna don ita aljanna ba la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima shi yasa Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin kowanne daga cikin su zaka je gidan wani tsakanin wani da wani zaka iske kamar mi kamar tsakanin tauraro da tauraro amma Allah ya cire hasada sabanin duniya da wani ya gane ka kana da lafiya to shi bikin ciki yake ji ya haifu da an ce baka da lafiya kuma yaji an ce ka tashi masallaci kana bara hace to yanzu dai ko yanzu da sauran shi sun da bai mutu ba lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijin su wa maghfiratun da gafara wa rizqun da arziki karim wanda yake da mutunci a gidan aljanna arzikin aljanna wanda kalma ta rizqa zaka ji irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala musu tattali a cikin aljanna ayoyi na masu yawa وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أبنت النوء كلا كلا ده الله يمسلم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون بشنا daga cikin rizqun karim wanda Allah musu tattali shi yasa Allah dai ya san iyaka arzikin da ya musu tattali yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun to Allah ya ce babu wanda ya sani kuma ya babu labarin saura a'a nan da yace babu wanda ya sani fala ta'lamu nafsun yana nufin babu wanda ya san haƙiƙanin abin da ya aje musu ba wai saboda Allah ya bamu labarin ya aje musu kaza ya aje musu kaza ya aje musu kaza ta fuskar labari to nan akwai wanda ya sani amma ta fuskar sanin haƙiƙani fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun Allah ya sanya mu daga cikin na gaba gaba daga cikin su rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama an fara nuna min lokaci ya matso insha Allah ta'ala akan wannan aya zamu tsaya sati mai zuwa in Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu cikin masu rayuwa mu samu iko zamu zo mu tashi akan aya ta gaba da izinin Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh